بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na nawa 18 18 ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka fara karatu a wannan masallaci mai albarka masjidin bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano a cikin wannan littafi na muktasar zadin ma'ad wanda littafi ne na babban malami ibn qayyim wanda kuma babban malami muhammad ibn abdul wahab ya takaita shi kuma wannan shine majalisinmu na hudu a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta wani fasali mai matukar muhimmanci da malam yake cewa wato bayi suna da wata gagarumar bukata suna da wata muhimmiyar larura wanda wannan bukata da wannan larura ta tsara kowace irin bukata bukatuwar al'umma ko bukatuwar bayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma bukatuwarsu zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo da shi wannan bukata ce da ɗan adam ba shi da wata bukata da ta karata domin ɗan adam ba shi da wata hanya da zai samu rabauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi sallam. babu yadda za a yi ɗan adam ya iya sanin menene tsarkakakke menene kazanta filla-filla daki-daki sai ta fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mana yake cewa duk wata bukata da ta zama lallai lallai ɗan adam yana bukatar ta dukkan wata larura da takan bujiro wa ɗan adam to lallai larurar bawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larura ce wadda take sama da kowace larura menene tsammaninka ga wanda idan shiryarsa daidai da sakan guda ta ɓace maka daidai da ƙiftawar ido idan ka rasa koyarwarsa zuciyarka za ta makance kuma ta lalace to wannan yana nuna maka irin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahimmancin aiko shi zuwa ga al'umma idan har arzikin dan adam na duniya da na lahira yana da alaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai zama wajibi akan dukkan wanda yake so ya kubuta duk wanda yake so ya tsira to wajibi ne ya san shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a komai ya san siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san sha'anin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gwargwadon iya iyawarsa dan ya fita daga cikin tasha da kuma tafarki na jahilai sai dai kuma in ka kalli mutane a wannan rayuwar ta duniya gwagwarmayar da mutane suke ta yi game da wannan shiriya ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kokarin saninta to mutane sun kasu kashe uku akwai mustakfir akwai mustaqil akwai mahrum malai yake cewa akwai wanda za a ga ya yawaita sosai wajen kokarin ya gane wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zai iya rabauta da shiriyar da ya zo da ita a lokacin da za a ga wani kuma ya karanta sosai bai fiye kulawa ba bai fiye damuwa da sanin waye annabi ba sallallahu alaihi wasallam ballantana ya san abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma duk da haka shi mai dan kokari ne dan yakan dan yi ƙoƙari ya sani ɗin duk da dai ƙoƙarin nasa ba mai yawa ba ne akwai kuma mutum na uku wanda an haramta masa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin koyarwarsa wannan kuma falala ce ta Allah yana bayar da ita ga wanda ya so Allah ma'abocin falala ne mai girma wannan a takaice shine abin da muka tattauna satin da ya gabata kai tsaye za mu shiga sabon fasali قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء تند أنتي wajibi ne ga duk wanda yake so ya tsira ko ya rabauta sanin koyarwar manzon Allah komai ta zama dole sanin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin komai ya zama wajibi sai ma da yace to bari a faro daga alwala sai yace ga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam fil wudu'i a cikin alwala ka sakun nan ka ɗan uwa ka ji hadisan da malam zai kawo game da yadda aka ce annabi yana yin alwala haka kake yin alwalarka idan ba haka kake yin alwalarka ba to ka sani ka sauka daga kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a babin alwala da haka wajibi ne kai kokarin dawowa kan shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama a babin alwala kana sallallahu alaihi wa sallam يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء يتوضأ ينايم الولاء لكل صلاة أقوى صلى في غالب أحيانه أما في يوم واتورا يوسع ba tare da la'akari da alwala tana nan ko ba ta nan ba duk sallar da ka sani in ta zo zai jaddada alwala wannan na daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi yafi yawa a rayuwarsa domin a cikin yin hakan akwai tarin falala da dimbin lada akwai wanke zunubi da ake yi kamar yadda hadisai suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda alwala ke kalkale mai yinta yadda alwala ke tsaftace da kuma wanke mai yinta ko da yaushe duk da annabi sallallahu alaihi wasallam baya da ci annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin ainihin laifuffukan da za a ce alwalarsa tana wanke masa wannan laifin amma ni da kai mu ne kullum cikin datti muke kullum cikin dauɗa muke ta laifuka da zunubai idan har annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanyi duk zafi galibin rayuwarsa duk sallar da ta zo sai yayi alwala to ni da kai min babu aula mu zama haka da haka yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala a kowace sallah idan yayi sallar azhar to illa asar ta zo zai saki alwala idan magariba ta zo zai saki alwala idan isha ta zo zai saki alwala haka sallar asuba wannan shine mafi yawan abin da yafi faruwa a rayuwarsa wa rubbama sallar salawati bi wudu'in wahidin amma ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sauki ne bai zo da matsi ba annabi ya zo ya rangwanta wa mutane ba ya zo bane ya wahal da mutane shi yasa na daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam an samu kuma a wasu ɗaiɗaikun lokutan ya yi sallah wato ya sallaci salloli da dama da alwala guda daya kaga kenan yanzu mu da muke yin karatu a nan sallar iyamu da magariba ai sallar isha mu tashi kawai mu kabbarta sallah mu sallar isha muna da shiriya daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka Allah mun gode ko duk da cewa wancan abin da ya fi faruwa ke amma an samu a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗe salloli duka ya alwala guda ɗaya sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito shi a cikin at-tahara hadisi na 277 hadisi ne na buraida radiyallahu anhu wa kana sallallahu alaihi wasallam kaga kenan mutum zai iya hada alwala wato zai iya yin alwala ɗaya ya sallaci salloli biyu ko fiye da biyu wannan idan mutum ya yi haka ba saban Allah ya yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka amma idan mutum mai himma ne sosai to an fi so ya dinga jaddada alwala a kowace sallah wa kana sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bil muddi taratan wa bi thuluthayhi taratan wa bi azyada minhu taratan to game da kuma ruwan da za ka yi alwala da shi ba a gafala ba sai da aka ruwaito maka hatta gwargwadon ruwan alwala don karka je ka wara famfo ta zuba ka zubar da rabin bokita a alwala za ka ji yadda koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo game da ruwan da yake yin amfani da shi wajen alwala wa kana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tawadda'u bil mud yana yin alwala ne da mudu taratan wani lokaci wa bi sulusaihi taratan wani lokaci ma ruwan baya kai mudu sulusi biyu na mudun ya ishe shi alwala wa bi aziyada minhu wani lokaci kuma ya dan ƙara akan sulusi biyu wani lokaci wannan ya nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ta'adin ruwa a alwala kuma wannan yana nuna maka yadda galibin al'umma take ta'adin ruwa sosai game da abin da ya shafi ainihin wato alwala wanda wannan shi ma bid'a ne mutum ya zamto ya ware famfo ya yi taɓannan ruwa ko kuma ruwa ya ta tattilar da shi saboda ganin ruwan a arha to wannan baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yin ta'adin ruwa da fataka da ruwa saboda ganinsa a inda kake ba shi da wahala suka ce galibi abin da ke isarka alwala shine abin da in ka zo ruwa kafu ya tsare sai ka samu wani ɗan kaɗan a cikin buta sai ga mutum ya cancana sai ce a cancana wannan wanda ka cancana ɗin sai kuma ka kayi alwala da shi to wannan yana nuna ashe kafin ka shiga wannan halin na karancin ruwa ashe da canta a ruwa kake da haka yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya takaita ruwan da zai yi alwala da shi ma famfo ne ka kunna ka tara sai ka kashe karka ta famfo ne kai ba ka san lokacin da zai kare a in ka kunna ka tara sai ka kashe sai ka yi alwala ko kuma ka nemo mazubi ka diba wannan shine ya fi dacewa da haka an gaya mana game da abin da yake isar annabi sallallahu alaihi wasallam alwala mudu ɗaya ne wani lokaci ma baya kai mudu sai a samu in ka kasa mudun gida uku to kashi biyu cikin uku shine sulusai mudu to shi ne yake sassa alwala wa bi azyada minhu wani lokaci kuma ya dan ƙara bai kai mudun ba amma ya ƙara sulusai muddin din wa kana sallallahu alaihi wa sallama min aisarin nasi sabban lima'il wudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance daga mafi saukin mutane wajen zubar da ruwan alwala ya fi kowa sauki wajen ta'adin ruwa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ta'alluwa aisarin na shine mafi saukin mutane sabban li ma'il wudu wajen zuba ruwan alwala wa yuhadhiru ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnuwan al'ummarsa min al-israf min fihi daga yin ta'adin ruwa da yin barnar ruwa na daga cikin barnar ruwa ku kawarra famfo yayi ta tsiyaya saboda kawai kana son kai alwala kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsantseni hatta a zubar da ruwan alwala kuma yana tsawatar da al'ummarsa kar su zamanto masu israfi masu yin barna da ta'adin ruwa wa sahha anhu annahu tawadda'a marratan marratan wa marratayn marratayn wa salatan salatan وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان صلى الله عليه وسلم يصل ما بين المضمضة والاستنشاق وكان صلى الله عليه وسلم يستنشق باليمنى وباليمين وينتثر باليسرى وكان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله تارة وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على الإمامة ولم يتوضع إلا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة ما لنكينا يتي وصح يا إنجنتا أنه دقى النبي صلى الله عليه وسلم كما داما أبين دي إنجنتا شيني أدين وما صح عنه من حديث فدين به haka wani mai waka ya ce ko abin da ya inganta na hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai addini da shi shi yasa abin da ya inganta ake aiki da shi ba abin da bai inganta ba shi yasa malai yake nuna maka wannan magana tasa akwai hadisai ingantattu a kanta wa sahha an ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda marratan marratan yayi alwala sau daidai falan daya tun daga wanke hannu kurkurar baki shaƙa ruwa wanke fuska har ƙarshen alwala duk ko ina sau ɗaya ya wanke ya wanke hannu sau ɗaya kurkura baki sau ɗaya ya shaƙa ruwa sau ɗaya wanke fuska sau ɗaya ya wanke hannu na dama sau ɗaya na hagu haka shafar kai kunne dama su sau ɗaya ne ya kuma wanke kafa an ruwaito annabi ya yi irin wannan alwala idan ka auna haga ruwan da kake da shi ba zai ishe ka wanke gabobin uku uku ba to sai kai koyi da annaba a wannan babu sai ka ɗauki kowace gaba sai ka wanke ta sau ɗaya ya wadatar in kai haka ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari a cikin albabun alwala hadisi na 157 hadisi ne na babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda wa marratayn marratayn ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau biyu ya wanke gabobinsa gabaki ɗaya sau biyu duk wanda ake wanke sau uku uku nan sai ya wanke su sau biyu in kai haka ya yi daidai babu ne hadisin bukhari ya inganta akan haka hadisi na 158 hadisin abdullahi bin zaid radiyallahu anhu wa salatan salatan an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisi ya yi alwala sau uku uku gurin da ake wanke sau uku uku nan ya wanke sau uku uku wannan shi ma hadisi ne wanda imam bukhari ya rubuto shi a cikin alwala hadisi na 159 da 164 haka imam muslim a cikin al-tahara hadisi na 235 hadisin Uthman bin Affan radiyallahu anhu kaga kenan kana da fuskoki guda uku game da alwala kana da damar ka wanke gabobinka sau daidai duka kana an baka dama ka wanke sau biyu duka an baka dama kuma ka wanke gabobinka sau uku gaba daya wa fi ba'd al-a'dha'i marratayn ga kuma wani salal an ruwaito wasu gabobin ka wanke su sau biyu wa ba'daha salatan wasu kuma uku uku babu la babu damuwa kar wani ya ce ya alwalata ka wani gurin ka wanke sau biyu wani gurin ka wanke sau uku ka ce ya tabbata annabi yana yin haka sallallahu alaihi wasallam an gane ko da aka wani lokaci sai wasu gabobin mutum ya wanke su sau biyu wasu kuma ya wanke sau uku wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tamammad yana kurkura baki yana kurkura bakinsa wa yastanshiqu ya shaka ruwa taratan wani lokaci bigar fatin da kan fada da ma'ana sai ya debo ruwan sai ya kurkura sai ya shaka ya kuma gunsa ya shaka ya kuma gunsa ya shaka duk da kan fata ɗayan zai gunsa ya kuma shaka ya gunsa ya shaƙa ya gunsa ya shaƙa da kamfata ɗaya wa taratan bi garfatai wani lokaci kuma kamfata biyu idan ya kurkura wato ya ya kurkura ya shaƙa ya kurkura ya shaƙa suka ƙare sai kuma ɗebowa sai kuma kurkurawa ya shaƙa kamfata biyu a kurkurar baki da shaƙawa an gane ko annabi ya tabbata yana yin haka wa kana sallallahu alaihi wa sallam wa taratan bi salatin wani lokaci kuma guda uku an gane ko wani lokaci sai ya ɗebo ya gunsa ya shaƙa ya kuma ɗebowa ya gunsa a bakinsa ya shaƙa wani lokaci ya kuma ɗebowa na ukun ya kurkura a bakinsa ya shaƙa sau uku ce وكان صلى الله عليه وسلم يسير بين المطمطة والاستنشاق النبي صلى الله عليه وسلم يا كسر شينا حتى كركرة باكين دا شاق الوالي باواري وايكي با كركرة باكي دبان شاق الوا دبان ما هكا النبي يجي abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yi a alwala sai ka duba haka kake yi in ba haka kake yi ba to ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya ɗebo ruwan sai ya kurkura ragowa sai ya shaka in sau uku kake so ka kamfato to shi kenan duk kamfata ɗaya za ka kurkura sai ka shaka ka kuma kamfatowa ka kurkura sai ka shaka kuma kamfatowa ka kurkura sai ka shaka in sau biyu za ka yi shi kenan in sau ɗaya za ka yi ma duk mun karanta cewa ana iya yin haka wa kana sallallahu alaihi wa sallam yastanshiqu bil yamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shaka ruwa bil yamin da hannun dama wa yantafiru bil yusra ya kuma face da hannun hagu kenan kuskure ne ka kurkura da daman ka kuma shaka ka kuma face da dama akwai wanda za ka duk da daman yake in ya kurkura ya shaka kuma sai ya face to da hannun hagu duk abin da ya shafi rashin tsafta da hannun hagu za ka yi amfani da shi da haka kaga fatowa abu ne wanda yake na cikin hanci na datti za ka fato to sai kuma ka yi amfani da hannun hagu da haka ka gunsa ka shaka da dama sai kuma ka yi amfani da hannun dama sai ka face abin da ka shaka haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi idan duk da hannun daman kake yi to ana sanar da kai ba haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ba wa kana sallallahu alaihi wa sallam game da shafar kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yamsahu ra'sahu kullu yana shafar kansa ne duka taratan wani lokaci wa taratan yuqbilu bi yadayhi wa yudbiru bihi wani lokaci kuma yana yin gaba da hannayensa ya baya da su duka yuqbilu bi yadayhi wa yudbiru bihima wato wani lokaci yamsahu ra'sahu kullahu taratan wani lokaci kan shafi kansa gaba daya wani lokaci kuma yakan shafi kan da hannayen gaba daya domin Sheikh Uthaymeen yace wannan wa yuqbilu bi yadayhi wa yudbiru ma'anarsa shine yana shafar kansa ne da hannayen gabaki daya ba da hannu daya ba hannayen gaba ɗaya yake sawa sai ya shafi kan gaba daya ya yi baya sannan ya dawo da su sallallahu alaihi wasallam walam ya siha annahu qutasara ala masihi ba'd ra'sihi al-battata bai inganta ba cewa annabi ya taɓa taƙaitawa a shafar wani ɓangare na kansa da ɗai saboda wasu sun makale da waccan ayar wamsahu bi ru'usikum sai suka ce wannan ba'un din ba'un ce ta tabi'idiyya ai wamsahu bi ba'di ru'usikum shi sa wani kawai zai haka zai dan shafi kansa haka ai wannan ba'un din ita kuma ba'ul ilsaq ce ba'ul ilsaq ka ɗamfara hannayenka a goshinka ake nufi ba ana nufin bi ba a fi ra'asi ka ɗan gogi kanka kawai a ce ka yi shafa kai ba shi yasa sai babban malami ibn al-qayyim yake cewa babu hadisi guda ɗaya da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a shafar kai ba duka kai ya shafa ba wani bangare ya shafa babu hadisin da ya inganta akan haka walakin sai dai kana idza masaha ala nasiyati manzan Allah idan wato ya yi shafa a goshinsa kammala alal imama idan a ranar yana naɗe da rawan to yakan fara yin shafar kan ne a ainihin wato nasiya makwarfaɗar kansa goshi kenan wa kammala alal imama sai kuma ya ƙarasa a kan rawan sallallahu alaihi wasallam rawani ne a kansa to wani lokaci sai ɗan zoɓe rawanin sai ya fara shafar kansa in ya fara sai kuma ya karasa akan ainihin wato rawaninsa walam ya tawadda illa tamadmada wa sanshaqa walam ya tawadda bai taba yin alwala ba illa tamadmada wattan shaka face ya kurkura baki ya kuma shaka ruwa saboda ko wanda ba sa bin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a alwalarsu ba sa kurkura baki ba sa shaka ruwa saboda wai sun ce Allah madaukakin sarki ya ce ayi wallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ba ambaci baki ba ba ambaci shakarwa ba abinda suka kasa fahimta shine annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aka turo yayi wa mutane bayanin alqur'ani cikin bayanin da yayi a alwala game da fassarar waccan ayar akwai kurkuran baki da shakarwa لا بأس عن ذلك ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة ba a taɓa ruwaitowa ba cewa ya taɓa barin kurkurar baki da shaƙa ruwa ko da sau ɗaya ko ba a taɓa samu ba a taɓa ganin alwalar annabi ya yi ta ya tsallake kurkurar baki ya tsallake shaƙa ruwa duk waɗanda suka hakaito yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala to suna hakaitowa cewa ya kurkura baki ya shakarwa malam yana jaddadawa saboda yin raddi ga waɗancan da in suka zo kawai daga fuska su suke fara amsa saboda an ce idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum da ka ba ruwan su da wanke hannu da farko ballantana kurkura baki da shakarwa duk ba ta yi zai wanke fuska ne ya wanke hannu ko ya shafa kai shikenan da kafa ya gama an gane ko وقد صرح الإمام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه إمام ابن القيم رحمه الله يا بينا أورا ريد داما تكلت تفنسا بوجوب المضمضة والاستنشاق game da wajabcin kurkura baki da shafa ba wai abu bane da in mutum ya ga dama ya yi in ya ga dama ya yi ibn al-qayyim yana daga cikin malaman da suke ganin kurkurar baki da shaka ruwa yana daga cikin wajibi a alwala domin da aka ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati famsilu wujuhakum hanci da baki baya cikin wajuhu yana ciki da haka hukuncin da ya shafi wajuhu shi ya shafi hanci shi ya shafi baki domin da fuska da baki duk wajuhu ne da haka shi yasa tunda ka yadda wanke fuska wajiba ce ibnu al-qayyim yace dole ka yadda kurkura baki da shaka ruwa wajibi domin hukuncin su ɗaya da fuska ko da haka yake cewa wajibi ne kurkura baki da shaka ruwa wa kadhalika al-wudu'u murattaban mutawaliya haka ya tafi akan cewa wajibi ne yin alwala murattaban wato a tsare mutawaliyan ajere kar ka hargitsa alwala ka ɗauko can ka fara yi sannan kai nan yanda kake ganin ana rawaito maka alwala haka za ka yi ta a tsare kuma a jere walam yaqil bihi marratul wahida annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin jeranta alwala da tsara ta ba ko da sau daya ba a taba ganin annabi yayi upside down game da alwalarka ba ya faro daga guri kaza sannan ya dawo ya yi baya a'a yanda kake ganin kana yin alwalan nan ka faro daga wanke hannu kurkura baki shaƙa ruwa har zuwa ƙarshe haka ya inganta ya tabbata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya silu rijlaihi yana wanke kafafuwansa idan lam yakuna fi jawrabain idan ba sa cikin safa aw khuffain ko kuma ba sa cikin huffi wa yamsahu udhnayhi ma'a ra'si yana shafar kunnuwansa ne tare da kansa zahirihi ma wa batinihi ma cikin su da wajen su anan ma an sake gaya maka idan kafarka ka zo kana alwala sai ya zama na kafarka akwai safa za mu yi magana akan shafar huffi da hukunce-hukuncensa idan akwai alkayi alwala cikakkiya sai ka sa safa bayan ka sa safa sai kuma alwalarka ta warware kake so ka sake yin wata to yanzu in ka zo ba sai ka cire safar ba sai ka yi shafa akan kababuwanka akan safarka ba sai ka cire ba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo yana alwala ya gama ya zo wanke kafafuwa to idan ka ga ya wanke kafa to kafarsa babu safa babu huffi amma idan akwai safa ko akwai huffi to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa ne akan safar ko kuma yana yin shafa akan ainihin wato huffi har ma ya gaya maka idan kana sanye da safa to kana da awa 24 ba sai ka cire ba duk lokacin da alwala ta warware sai ka jaddada alwala ko ka sashi alwalarka sannan ka yi shafa akan safarka bayan awa 24 to sai kuma ka cire safarka ka yi cikakkiyar alwala sai ka sake mai da safarka kana da wata awa 24 da idan kuma mutum matafiyi ne yana da awa 72 ba sai ya cire safarsa ba ba sai ya cire hukunsa ba ina ba ta gane idan kuma jami'in tsaro ne ana filin daga takalmin na akwai wahala cirewa sai ta shafa a kai yana da awa saba'in da biyu ba sai ya cire ba bayan awa saba'in da biyu sai ya kwance wannan igiyar sai ya alwala cikakkiya sai ya kuma mai da takalminsa sai kuma bayan awa saba'in da biyu ya kuma cirewa ina fatan gane da haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan kafarsa akwai safa ko hufi sai ya shafa a kansu idan kuma babu sai ya wanke wa yamsahu udhnayhi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar kunnuwansa ma'a ra'asihi tare da kansa ma'ana kamar yadda aka gaya ma can yana haɗe kurkurar baki da shafarwa to a nan ma yana haɗe shafar kai ne da shafar kunne hadisin da ake cewa wata jididu da muke karantawa a fiƙihun malikiya wata jididul ma'ilahuma da sabunta ruwa gare su ma'ana in ka ɗebo ruwa ka shafi kai to sai kuma ka sake jaddada sabon ruwa sai ka shafi kunne wannan hadisin ba shi da inganci abin da ya inganta na alwalar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwan da shi zai shafar kai da shi zai shafar kunne baya rabawa sallallahu alaihi wa sallam idan kana rabawa sai ka daina rabawa insha Allah wa kullu hadithin fi azkar alwudu to yanzu kaga ya taho da mu a hankali a hankali kar ku manta mukhtasar in aka ce mukhtasar ba da koma alwala zai ta yi daki daki ta koya ba takaitaccen bayani ana so a gaya maka koyarwar annabi a dunkule game da wannan littafi ina fata gane da haka yanzu kaji a bayanin alwala kaji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin alwalarsa duk wanda ka dauka cikin waɗannan ruwayoyin insha Allah ka dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a alwala to wani zikiri aka ruwaito kuma bayan ka gama alwala malam yace wa kullu hadithin fi azkaril wudu duk hadisin da kaji an ruwaito wanda yake bayani game da zikirin gama alwala allati tuqal wanda kaji ana karantawa alaihi akan gama alwala kadibun ma'ana yace kariya ne ina fata an gane ghairal basmalati in banda bismillah fi awwalihi a farkon alwala wa qawli ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin wa fi akhirih akashafana wannan shine abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka fara alwala karatun bismillah karatun alwala bismillah in kuma ka gama sai kuma ka ce ashhadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin a karshen alwalanka wannan hadisin imam tirmidhi kenan a cikin at-tahara hadisi na 52 hadisin umar radiyallahu anhu kuma babban malamin hadisi shak nasiruddin al-albani ya inganta wannan a cikin sunan tirmidhi wa hadisin akhar akwai wani hadisin kuma fi sunanin nasa'i wanda ya zo cikin sunanin nasa'i subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan kuma kafaratul majlis kenan ko ka zauna kayi alwala to wannan hadisin shi ma ya inganta in ka gama alwala zaka iya karanta wannan zikirin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan hadisin yana cikin sunan al-kubra wato na ainihin wato misali a cikin amalin layl a yawmi wal layla hadisi na 9829 hadisin abi sa'id al-khudri sannan shaykh nasiruddin al-albani ya inganta shi cikin sahihul jami' hadisi na 6670 da haka kaga kenan duk wani zikiri da zaka ji an ce an gama alwala a karanta mala ya ce bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ban da wannan ka ce bismillah farkon fara alwala ka gama alwala ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan in ka karanta kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa lam yakun yaqulu fi awwali manzon Allah bai kasance a farkon alwalarsa yana cewa nawaitu ba nawaitu sunanil wudu ko nawaitu fara'idal wudu wannan duk ba shi da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito annabi yana cewa nawaitu a farkon alwalarsa ba wala ahadun min sahabati albattata ba a kuma samu ba daga daya cikin sahabbansa yana yin nawaitu kwata kwata babu sahabi ko mutum ɗaya da zaka samu ta salsala ingantacciya da ta nuna yana cewa nawaitu a madadin bismillah wajen karanta zikirin fara ولم يتجاوز الثلاثة قط manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce wankewa uku ba da dai ba taba samu annabi da yazo wanke fuska ya wanke sau hudu ba sau uku ba taba samu da yazo wanke hannu ya kara daga ukun ya kara an dai ga ma yana yi sau daya yakan yi sau biyu yakan yi sau uku wasu gabobin wani lokaci ya sau biyu wasu ya sau uku amma sau hudu bala ya ce ba a taɓa samu ba ko hadisi ɗaya da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara akan wato uku wa kadhalika lam yathbut anhu annahu tajawaza al-mirfaqayn wal ka'bayn haka kuma bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wuce murafukai gwiwoyin hannunsa wal ka'bayn da idan sawunsa a wajen wancewa da haka ko da ka ci karo da hadisin abi huraira wannan ijtihadinsa ne na inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati gurran muhajjalin min athar al-wudu faman istata'a minkum an yudila gurratahu falyaf'al da haka shi Abu Hurairah yakan wanke hannunsa har zuwa kafada ya wanko kafarsa har zuwa kaurinsa an fahimta amma wannan fahimta yawa wancan hadisin kuma duk cikin sahabbai babu mai wannan fahimtar ba samu annabi yayi haka ba banda shi Abu Hurairah ba wani cikin sahabbai da yake irin wannan Allah shi yasa Ibn al-Qayyim yake gaya ma bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya taba wuce nan idan sawo wajen wato abin nan gwiwar hannu wajen ainihin wato wanke hannu ba a taba samu ya wuce idan sawunsa wajen wanke ainihin wato kafa ina fata gane walam yakun ya'tadu tanshifa a'dha'ihi bai saba da dauke danshin gabobinsa ba da wani kyalle ko hankaci duk da cewa ba laifi bane in mutum yayi amma ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi alwala ko wanka abin da ya tabbata yana sharce ruwan ne da hannunsa amma ba a samu yana da wani hankaci wanda da shi yake bayan yayi alwala ya dauke danshin gabobinsa ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba da yin haka wa kana yukhallilu lihiyatahu ahyanan manzo Allah ya tabbata yana tsefe gemunsa wani lokaci walam yuwazab ko yuwazib ala malika amma bai baya dimantar haka walam yuwazib ala zalik ay lam yudawim ala zalik baya dimantar haka an gane ko wani lokaci ya tsefe wani lokaci kuma baya tsefewa wa kadhalika takhlilul asabi haka ma tsatsefe yan yatsu walam yakun yuhafizu alaiha alai shi ma ba a samu yana kiyaye tsatsefe yan yatsu ko da yaushe ba yakan tsatsefe wani lokaci wani lokaci baya tsatsefewa wa amma tahrikul khatim amma game da tahrikul khatam mammotsa zobe faru ya fi hadithun da'i to anan ne an ruwaito wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo alwala yana mummurta zoben sai jujjuya shi saboda ruwa ya shiga ciki shi kuma hadisin ba shi da inganci hadisi ne da'ifi ibnu maja ya rawaito shi a cikin at-tahara a hadisi na 449 hadisin ubaidillah ibnu abi rafi' daga mahaifinsa radiyallahu anhuma hadisin da'afahu al-albani fi sunan ibn maja shek nasiruddin al-albani ya ce wannan hadisin ba shi da inganci ta fuskar isnadi kamar yadda ya zo cikin sunani abi dawud a sunani ibn maja وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر يا إن جنت دقى النبي صلى الله عليه وسلم يا شافر هفي أهال زمن جدا والسفر دكما هال تفيا ووقت للمقيم يوما وليلة يا سن يلوك شيغ مزوني يني ددري أو عشرين دقيقة walil musafiri thalathata ayyamin wa layalihinna matafiyi kuma an sanya masa yi- wato yini uku da dararen su awa 72 kenan wa kana yamsahu zahiral khuffain kuma manzo Allah yana shafar saman huffun ne ba ƙasa ba wa masaha alal jawrabain ya tabbata annabi yayi shafa akan safa wa masaha alal imama yayi shafa akan rawani muqtasiran alaiha wani lokaci ya takaita akan iya rawani wa ma'an nasiya wani lokaci kuma ya hada da wato matsarar gashin sa goshin sa sannan ya karasa akan rawani kamar yadda muka karanta a can baya ولم يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة ولم يحتمل wannan ba lalle ba ne a fahimci an ya kuna khasan wannan shafar rawanin ya keɓanci bi halil haja halin bukata ko da bukata ko ba bukata annabi yakan yi haka wa yahtamilu al-umuma abinda hadisan suke nunawa yana iya fa- wa- wato wa yahtamilu al-umuma yana daukar ma'anar gamewa ne wa huwa azhar kuma shine ma'anar ta fitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sai a halin bukata ba in yana da rawani wani lokaci ya shafa akan rawanin wani lokaci ya fara shafa akan akan sa ya kuma karasa akan rawanin sallallahu alaihi wasallam sannan ya tabbata yana yin shafa akan hufi ko akan safa kamar yadda muka karanta ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما منزل الله صلى الله عليه وسلم بايا مطا وكنسا ya kishiyanci halin da kafarsa take ciki idan kafarsa akwai huffi ko safa ya yi shafa a kai baya kallafa wa kan sai ya cire safa shi ne ta kallafancin baya yi Allah ya kawo sauki akwai safa a kafarka kuma kana da damar kai shafa dan me yasa sai ka matsa kanka ka cire sai kawai kai shafa a kanta shine ma'ana walam yakun yatakallaf annabi baya yin takallufanci baya matsa wa kansa da takura wa kansa duk da halihi ya kishiyanci hali allati alaiha qadama halin da kafafuwansa suke ciki bal baya kallafa wa kansa in kana ta fil khuffain idan kafafuwansa guda biyu suna cikin huffi masa sai ya shafa a kansu wa in kana ta makashufatain idan kuma sun zamanto a bude ba safa ba huffi ghasala manzon Allah sai ya wanke su sallallahu alaihi wasallam وكان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة من زم الله صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا ين تيمما إذا يزو تيمما ينا ين بغن أسا قداتين للوجه والكفين بغن نن قداتيا يا وداتشيشي للوجه وتوقفتك والكفين لكما تافكا كما يندى حديث إمام البخاري wato a cikin wato cikin taimama hadisi mai lamba ta dubu ta ɗari uku da talatin da takwas da kuma imam muslim shi ma a cikin alhayin hadisi na ainihin wato ɗari uku da saba'in da sittin da takwas da kuma ɗari da ashirin da ɗari da goma sha biyu ko ya kawo shi a ɗari da goma sha biyu ya kuma kawo shi ɗari uku da sittin da takwas hadisin ammar bin yasir radiyallahu anhu da aka ya tabbata cewa hadisan da za ta ci karo da su a cikin bulugul maram ko da yake shi kansa ibnu hajar ya gaya ma ba su da inganci hadisin da ya nuna cewa za a yi bugun kasa ne sau biyu daya fuska daya hannu ba shi da inganci hadisin da ya nuna cewa ba iya nan za a shafa wuyan hannu da fuska ba za a iya shafowa har ainihin gwiwar hannu shi ma hadisin ba shi da inganci ina fata gane shi yasa nan ma ne yake ce maka wa kana sallallahu alaihi wasallam yatayammamu bi darbatin wahidatin wato yana yin taimama da bugun ƙasa guda ɗaya lil wajhi wal kaffain ya wadace shi a fuska da kuma tafukansa wa yatayammamu bil ard allati yusalli alaiha turaban kanat aw sabaqatan aw ramla manzo Allah ya kasance yana yin taimama a ƙasar da yake yin sallah a kanta turbaya ce kanat aw sabaqa ko ƙasar gishiri ce aw ramlan ko rairayi ne duk da yana yin taimama a kai ya kuma yi sallah wa saha anhu sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qal ya ce haythuma adrakat rajulan min ummati salatu duk inda sallah ta riski mutum cikin al'ummata fa indahu masjiduhu wa tahuruhu fa indahu masjiduhu wa tahuruhu to ya sani kar ya samu damuwa kar hankalinsa ya tashi duk inda sallah ta riski daya daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da masallacinsa yana tare da gurin zakinsa kar ya ce to ai gurin ya gaba masallaci an gane ko ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adarakat as-salah falyusalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bashi wasu abubuwa guda biyar a wata ruwaya guda shida yace wannan shi kadai aka bawa da al'umma sa ba bawa wani ba cikin annabawa daga ciki yace ainihin wato an sanya ƙasa ta zama wurin sallah gare shi an gane wa tsahuran kuma ta zama wurin tsarki da haka in ka rasa ruwa sai ka tayamma hu sa'idan tayyiban na fata an gane to shine nan malai yake cewa duk inda wato hadisin kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk inda wani mutum cikin al'umma ta sallah ta riske shi kar ya samu fargaba yana tare da masallacinsa yana tare da wurin tsarkinsa in babu ruwa ya buki kasa ya ce mama wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad dinsa hadisi wato a mujalladi na biyar hadisi wato shafi kai na ɗari biyu da arba'in da takwas hadisin abi umama radiyallahu anhu wa sanaduhu sahihun ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية الكلة yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa suka yi tafiya zuwa yakin tabuka qata'u tilkar rimal sun dinga tsallake wannan rairayin wa ma'uhum kuma ga ruwan da ke tare da su fi gayatin killa ya kai matuƙa wajen rashin yawa babu wadataccen ruwa gashi kuma suna ta tafiya ne cikin sahara walam yurwa anhu amma duk da wannan sahara da suke ta ƙetarewa suna tafiya ga ƙarancin ruwa ba a ruwaito ba daga annabi annahu hamala ma'ahu turaba ya ɗebi ƙasa wadda ba rairayi ba ya tafi tare da ya wato ya tafi da ita ba samu wala amara bihi kuma ba a samu yayi umarni da cewa to kun ga sahara za mu shiga mu ɗebi ƙasa tunda an ce as-sa'id wannan ar-raml yana cikin as-sa'id at-turab tana cikin as-sa'id da sauran ainihin wato ma na bata alal arsh duk gaba ɗaya na cikin as-sa'id kamar yadda ka koma fasara as-sa'id za ga cewa kusan duk abubuwan da shi yasa ciyawa da abubuwan duk da suke ainihin kasa take haifar da su su ma suna cikin ainihin wato as-sa'id da haka ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kauce ya kauce yin taimama da rairayi ko sahara ya ce a ɗebi ƙasa a tafi da ita ba bai umarci kowa da haka ba wala fa'alahu ahadun min ashabi kuma babu ɗaya daga cikin sahabbansa da ya yi haka ومن تدبر هذا وان يفهمci haka qata to zai yanke hukunci bi annahu kana yatayammamu bil raml cewa manzon Allah kai tsaye yana yin taimama da me da yashi ko rairayi ko sahara ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin taimama a kowace sallah wala amara bihi bai kuma yi umarni da cewa in kai taimama duk sallah sai ka sake ba kamar yadda abdurrahman al-akhdar ya kawo muke karantawa wala tusalla faridatani bi tayammumin wahidin hadisin da yazo ibnu hajar ya kawo mashi cikin bulugul maram ba shi da inganci hadisin wala tusalla faridatani bi tayammumin wahidin wai ba a yin sallar farilla guda biyu da taimama guda daya sai dai in sallar farilla biyu ce ma ta kama ka to kai taimama kai daya sai ka kuma yin wata taimama ka kuma yin daya to shine nan ake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato bai kasance yana ainihin wato sake taimama ba a yayin kowace sallah kuma bai taɓa yin umarni da yin haka ba bal atlaqa tayammuma bal ya saki hukuncin taimama waja'alahu qa'iman maqamal wudu ya kuma ajiye shi a matsayin alwala an fahimta shi yasa shi kansa Abdurrahman al-Akhdari aka ce to ai da kansa ya ce wa nawaqiduhu kal wudu masu warware taimama kamar masu warware alwala ne kenan yanzu idan na yi taimama da magariba ina zaune a masallacin nan kuma ba ruwa ne ya samu ba sai lokacin sallar isha ya yi kuma ban yi wani abu da ke warware alwala ba taimama ta tana nan ko ba ta nan na'am tana nan kaga zan iya tashi in sake yin sallar isha da ita duk da cewa taimama ce tana ta sallar magariba an fahimta domin abin da ke warware taimama shi ke warware ainihin wato alwala da haka babu laifi mutum ya yi sallah da taimama fiye da wato ya sallah fiye da ɗaya da taimama da wannan hadisin imamu tirmidhi a cikin al-tahara ya rawaito shi hadisi na 124 haka imam abu dawud shi ma a cikin al-tahara hadisi na 332 da 333 hadisin abi dharr radiyallahu anhu sannan shek nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin a cikin wato bi hadhihi sunan a cikin waɗannan sunan sunani at-tirmidhi da sunani abi dawud sauran minti biyu to wato wannan shimfiɗar da malam ya maka yana so ya maka bayani game da ibada mafi tsada mafi muhimmanci ita ce sallah wannan fa duk shimfiɗa ake ga wanda zai je masallaci ya yi sallah shine aka ce ga irin shiri da ya kamata ya yi ga irin tsaftace gaɓoɓinsa da ya kamata ya yi don zai je ya gana ne da Allah al-musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala sallah tana da matukar muhimmanci kamar yadda za mu karanta ina fata an gane da haka wannan shine abinda ya shafi alwala da taimama alwala da taimama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasalun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salati fasalin da zamu tattauna shi kuma game da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati a cikin sallah كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يا كسر شيء إذا يتاشي زي صلى ينشوى الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة ولا الأئمة الأربعة yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yana faɗin wani abu ba kabla ha kafin kabbara din an gane ko baya faɗan wani zikiri ko ta addu'a kafin kabbara sannan wala talaffaza bin niyya ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta niyya wala tahabbahu ahadun min at-tabi'in babu wani daga cikin tabi'ai da ya ga furta niyya abu ne mai kyau walal a'immatul arba'a babu ɗaya daga cikin limaman shari'ar nan guda hudu da suke ganin yin niyya a furta niyya abu ne mai kyau babu wanda yake ganin abu ne mai kyau in ka zo yin sallah ka furta niyya wa kana da'abuhu fi ihramihi lafzata Allahu akbar la ghayraha wato al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam fi ihramihi a wajen haramansa shine yana yin amfani da lafazin Allahu Akbar la gairaha ba wani haka ba a ce lokaci yayi sai mu tsaya a nan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk